إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata sha uku ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha ukun ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha shida yau insha Allah za mu yi darasi na 88 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz muna cikin siffal hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin abdullah wanda cewa shine mai tsawon hadisi da ya zo a wuri guda na siffar yanda manzala salastan hutawa da tun daga madina zuwa makka har kare aikin hajjin shi ya ambata bakin dai abin da za ambata wannan shi ne darasinmu na yau insha Allah kahin nan cikin bayani da na yi na sati da ya gabata tambaya ta biyu baya ta na ambaci maganar sabanin mai risala da mai iziya na magana masalar ruwa ba ambaci ba magana wacce ce mahirin jayi magana da na ambata ta magana mai risala ya yi aiki da maganar cewa iza balagal ma kullatai lamihu na habas idan ruwa ya kai kulla biyu shi ne muka ce misali tulu biyu tun da bai iyaka muhaddada misalin tulu biyu kenda ruwa mai danyawa lam hamla khabasa bai dokan najasa shine madogara ta wanda mai risala ya kawo amma wannan ra'ayi ba ra'ayin ma malika bane ra'ayin sunun ne cikin almajirai malamai na malikiya sunun ke da wannan fa'inta kuma mai risala sai ya rinjayar da wannan magana ta sunun kan dama kuma shi ma an san malami ne wanda yake na magarab duka dai malam magarab ne duk da malikawan ne shi mai ziya ya hujja da ruwaya wadda imam malik akanta yake ta magana inda na ma tuhurun larin jisu she'un ruwa tsarkakake ne ba abin da ke maida shi najasa wanda wannan ruwaya ita ce ta mai ziya kawo wanda kuma ita ce fatawa ta imam malik wanda kuma mu akanta muke ba da fatawa ta ruwa tsakakake ne ba abin zaka yi mai da shi najasa to wannan kalmar cewa la nujisu shay'un shi wancan ruwaya wadda mai irsala ya doka ta fahimta ta sunun wasu malamai kan kawo dalili ta cewa kenan ruwa idan bai kai haka ba ƙasa da ƙulla biyu shine ka misali mai risala kamar makayi na arwalla ko makayi na wanka wannan 'yan ruwa ne kaɗan yake bayani irin wannan ruwa na daidai wanka ko daidai arwala idan wani abu na najasa kaɗan ya haɗa kurin wannan ruwan ba magana aiki da shi don bai kai kulla biyu ba shi ne fi mai risala kenan kan wani magana to amma malamai mahiya malamai wani suke da hujja kan wancan ruwa wannan ruwa kanta wannan fahimta kanta suna ga ci a abinda ta alabari daga cikin tumar minna ka misalin abinda ake neman hur hadisin iya nan tare da wancan adatan in ruwa kai wannan yawan da wuya wani abu mai matsayin ci take bayyana jikin shi ba dan ba a wannan ruwaya an kawo in yi kasa da haka za ta mai illa haka suka tsaya kuma suka rike wacce ruwaya ta imam al-imam ya kawo ta inna ma tahurun la nujisu shay'un ruwa tsarkake ne ba abin da kai mai da ruwa najasa to nan akwai wata jumla ta zo cikin ruwayoyi na masu kan da balogun mara za su ganta iya kusa ta cewa illa magar ta'amuhu aw launu aw rihu ko bai abin da ya canza dandanan shi ko kamar shi ko warin shi to nan maganar wannan jamhur na malamai suna hujja da wannan ruwaya duk da bangaren isnadi bita inganta ba ƙarin wannan ilamagar ɗan wani abun suna wani abun guda uku ɗanɗano wari kaza wannan ƙarin hadisin duk inda zo bai inganta ba amma ayin hujja shi jamhur suna kan fikin wannan ma'anar wannan hadisi nan aiki ne dogara da maganar jamhur suna kusan ma cewa kusan tafi dan kowa akan cewa in ruwa mai ake ne anan kenan idan ruwa wani abu na najasa ya fada cikin ruwa in ya canza ɗanɗanan shi ko kamar shi ko warin shi ya lalace jamhur akan haka suke wannan fata fiki wuce ta magana amma mun magana bangaren isnadi ruwa ya bata da inganci gaskiya magana to duk da cewa wannan magana ga take jamhur ga magana imam malik kan masalar ruwa sai ta kake masalar fiqhin ruwa imam tana sauki akan da muke daukan ta yanzu kenan jiko mu anan inda mutane suke ɗauka ko suke fassarawa za ka ga maganar canjin ruwa wani abu ko na tano ko wurin makayin ruwa ko ƙwariya ko wani abu na guga sai ka iya yawa ruwa wani abu na wahala wai yashi shine heji ko mene ruwan heji wai wannan ruwan ko ko ga dan asa a cikin taro ya dan ja canza sai ka neman wannan ruwan bai arwalla alhali su can masu magana jamhurikin da suke ruwa da waccan ruwa ya da suna bin inganci amma fikiyunta fikiyun magana su sai in najasa ce sai in najasa ce ta canza ruwan ɗanɗanan shi ko kamar shi ko warin shi wani abin guda uku sai inda najasa ce ba abu tsahir ba kina misali yanzu da an samu ɗan kamshin misali yanzu kamshin sabili ko ɗan turare ka an samu a cikin ruwan abin omo ina sani dai na magana ruwanmu ko ni misali budo na da godo an dauko essence misali ko an wanke shi saka wannan ruwa an sa budo mai essence sai ka iya wannan warin ya dauka wannan warin ko ko ruwa kasan ba ma musansa ba roba wannan sabuwa ka dauko sabon sabon roba ka sa ruwa ka gashi iya warin wannan roba shi ka wutun da iya warin roba kinan bai warin laba tunda an ce mishi a can littafin shi abin da ya canza ɗanɗanon ruwa ko kamar shi ko warin shi bai arwala alhali sun jamhur suna kan cewa a'a sai in najasa ce shi ne nan mummunan fahimta kan abin wasu ka abin ke ba mutane wahala masalar ruwa ɗaukan kurin dukan canji kenan su to muna maganar akan jamhur wancan maganar ruwa ne kenan a fakin imam malik misali yanzu kaɗa ko ruwan arwalla ko ruwan wanka misali kaddara misali wutsari ko wani abu na najasa sai ɗugu cikin wannan ruwan matuƙa wannan ruwan ba canza bai iya nan a sunan ruwa iya nan za a yi arwalla a yi wanka da shi matuka inda ya ce a ko wani amma ba wani wani zai iya yi ɗan wa'anan mene ne maganar kenan na cewa zai iya yi kenan iya na matsayin ruwa mai sunan ruwa ɗan wa ruwa an kun sani matsayin ruwa ruwa shi ke karya gasa yanzu ba na ake wutsari ba zama ruwa shi ke nama kuma ita za ta karya shi haka nan kun shi ruwa shi ke karya ta idan aka wai gari kun daga ruwa zai na taba ruwa ruwa lalace to kenan wai zakare ne mu kuma aka abun hankalce ma shi ruwa shi ne mai kai najasa shi ke badata ta koma ta koma tayira wuri kuma tsakakken wuri an kaya ne in wuri na sa aka sa ruwa to ya kace dan ita najasa kan tashi ta bata ruwa kenan wai zakare ne kenan gaskiyar magana mukan ba kama wahala da yawa kan wata fahimtar cewa daga ruwa dan canza sai a shiga matsala ta ruwa a kasa gaskiyar magana ruwa inda iya na ruwa ma abinda malamai ke cewa inda iya na ruwa za a kira shi ruwa ko wani dan gari ya faɗa wani dan sabili wani sabili kamashin wani abin abin abin roba wani budo an dauko shi ko tano ya ja ruwa ne tsarkake kuma zai iya rawala yawanka shi kuma magana kuran wancan magana suna magana abin da yake wanda yake na najasa shine in ya canza kuma karanta ruwa hadisin mu da a sanar cikin malaman hadisi shi na kara yake kara tucocin zanen a madina abu ne ma'aruf ba mu inkarin shi akwai rijiya a madina wanda wannan rijiya an ce shara wani hatta zanen kyalin abin haila sukan hada cikin rijiya amma manzon Allah ya tabbatar da aiki da wannan rijiya duk daga ruwan ta ya canzawa ruwan kenan bai koma ruwan jini ba bai koma ruwan kaza ba duk da akwai a ciki kuma akan ga alama abin wannan amma manzon Allah ya bada dama a yaki a yaki ibada da ita wannan bai da buda a ce ma'rufa kenan wannan magana kan haka kenan gaskiya magana ruwa kama ba kama wahala in dai an kira shi ruwa ba an ce ruwan sabili ruwan turare ruwan gumba inda iya na ruwa kurin dan ganin wani abu na mai kamshi ko mai dan wari ya shiga kurin iya na matsayin kamar ta ruwa tana nan za ka iya aiki da shi na ibada kan wannan ruwayoyi cewa ruwa babu lagi mana shi najasa da magana ruwa na bi'il buda'a wannan rijiya da an santa a madina sanan na ce mai shara a cikin da shirme amma annabi ba dama a yi aiki na arwala ko wanka da ita kina shine kina magana guda biyu magana mai iziya ita ce mai kari magana kina ta dan shirin bayani ba mai risala abin da ya kawo manuhu magana ba ba haka take dauka ba cewa in ya kai kurun a ana nihi ne wannan adatan in ya kai haka bai bayanin da nasa ba an ce ba a ruwayen ne in ya kasa da haka za ta mai illa ba ba ruwaye kuma kasa magana imam malik tana da kashin gaske kan wannan magana kenan wannan sunayen wa bayanin da an can sati inda mutum zai ga misali mai irin wannan karin magana ka ɗauko littafi nan kusa motar halil motar halil za ka karanci cewa malamai magabata malikawa na hakika ba yan ra'ayi ba suna ba suna bin wani kunta galil ama in na mutum mala ya ce kun shikenan ba haka ba suke malama malika na hakika magabata na kware ba jabin malika ba masu da'awa da'awa baki za ka ga littafin musul halil sanannu ne cikin malatoyi na malikiya ka ga ta'awilatun taraddudun ka ji man ganu ga sanan a ƙawalun duka kuma da malaki ya ce ta mai mana ta taraddudun ya ta inda mutu akirina liladin nasar mutakaddimin liladin nasar inda mutakaddimin ya ce mai taraddudun an kai an kawo wata masa'ala ba mu dogara ce misa dan babu nasi na yan warko an kai an ka a wajen malaman ƙarshe malaka na baya amma ba mu iya kawo ma nasi a wajen mutakaddimin ya ce maka annabi ya ce ko sahabi kaza ya ce ba magana shi yasa gani kowa kara an shi kan magana guda wannan ce kwanan to ta za ka ce ta yi gaskiya sai ta yi alama kira a wajenka ga madogara ke suka samu saɓani a maza ba guda kuma ga wani misali makawan ta wannan ta ziyar da salar littafi ne ga sanar malikiya amma ga maganganu daban-daban kowa yana aiki da abin da ga shine gaskiya illa an sanna mun baiwa a ce kamar imam malikiya magana cewa kaulani mukhtalafa ne kullum sawan jami'a ce la hatta su bi haqqa sawab yace magana da ake masa saɓani ko ne ɗaya ka kama yace ma malaka ce baiwa malaki ce ya za a yi magana biyu magana biyu saɓanin juna kuma a ce didde ne ya ce la wallahi a ta subul haƙƙa sawab ya ce wallahi baiwa magana biyu saɓanin juna a ce ɗaya ce ce he an samu daidai akwai ta daidai wata ke kan gaskiya kuma akwai kuskure kenan kan haka na ta kun saɓani kowa ka gani da ka gada ma a tsakaninka da Allah sa bakin kokarin kan malume ne da kaga alama ya karin hujja in hadisi da kaji wanda kai ya karin hujja kai aiki da wannan kaje ga alama shine gaskiyar magana kai kai ko a ce didde ne ya ce bai wa misalin wa an ci halak an ci haram kuma ce didde ne alhali shi ubangijin ɗaya ne littafin ɗaya ne annaban ɗaya ne ai da kuma a ce za a ce kuma wata shari'a biyu kuma a ce didde ko ce daidai ce tabbas akwai daidai akwai kuskure lazim mutum ya san da haka kenan kan haka in ga magana saɓanin juna a duk kokarin ka kai kokarin bincike in ka kai mata bakin binciken hadisan a malaman ne ka yi mizani kaga wani zai kusan gaskiyar magana sai ka dauki guda amma a ce a duka ɗaya ne na halaka na haram a ce duka da halaka haram da ɗaya ne wannan magana malaka ce baiwa sai ga malamai gabata suna aiki da hujja nan ya ce kaza nan ya ce kaza mun kanta a batati da ya gabata kan taimama in ba ruwa ba wai malaka ce kaza amma guda uku na malakiya kowa tashi daban kuma ga malaka ya tashi kuma ta asha bikin cikin majalan shi muka ce mu hujja kan da karara cikin majalan Imam Malik kenan mu gane kullum mutai ne gaskiya mutai ne gaskiya ne ciga alama ce gaskiya Allah tamke mu muna kan muna cikin kitabul hajj ko muna cikin siffal hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya haji a aikace risan Jabir mun doko tun daga hutawa daga Madina ya ba mu labarin jabir inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talbiya ta kirani haji da umara an zo an shigo makka bayan an shigo makka ya zo ya yi tawafi ya je ya sambanci ya shahi hajar aswad ya yi tawafin shi bakwai uku gudu-gudu hudu tahiya ya kare ya yi sallah raka abin da makam ibrahim bayan ya kare raka abin da makam ibrahim kuma ya je ya yi sallah raka abin ya komo inda ya fara tawafin ya sake taba wannan dutse na hajar aswad daga nan sai yin safa da marwa yana karanta inna safa والمرأة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن تنفيهما ومن تطوع خيرا فأنا لا شاكر عليم yace abada bi ma bada Allahu bi abada bi ma bada Allahu bi anan muka tsaya tun daga mata anan muka tsaya kenan da ya karanta wannan aya Safa da Marwa suna daga cikin alamomi manya manya na addinin Allah wanda ya haje ko ya umara babu laihi ya tawafi yake yi sa'i tsakanin su wanda ya ƙara alkhairi Allah Allah mai godiya ne masani ne ba haka annabi da karanta wannan aya ta Safa wani mutum sha Allah sai ce abado biyu da Allah bi zan fara da abin da Allah ya fara Allah fara inna safa tukuna ce wani marwata kenan safa Allah ya fara annabi ce kenan yayi wannan tawili ma'ana fasara ma'ana wannan aya tunda Allah ya fara ambata safa zai fara daga safa kenan sa'ayi na tsakanin safa da marwa zai fara daga safa ta kunyan marwa a daidai na muka tsasa din daga mata yace da ya karanta abdo abdo bima bada Allah bi sai ce safa faraki alai hatta ra'al bait sai fara sa'ayin shi daga kan safa yanhi safa bayan ka tauna aya yanhi safa safa dutse ne a can da a bayyane yake amma a yanzu kurin ita kun gaji kawo tudu kurin bagarin komin da ya ma a wani wuri ka iya ganin dutsen alamar dutsen don ya zama kamar abu yanzu kenan idan ya hau safa ya ce har ya hau saman safa hatta ra'al bait har sai zai tsinkayi ka'aba mana ya kalli ka'aba ya huskanto ka'aba amma a yanzu maganar ganin ka'aba ta so ba iya da wahala a zai da wahala lokacin kai tsawon alhaji ne kai tsawon alhaji ba magana tsawon alhaji kai kanawa yawan shekara talatin da makar alhaji ba kai ba ke ne saboda yanzu an yi gine-gine ginin da aka ya kare yanzu kai wani wurin ma ka abu kasa kasa kasa ka take manzo tan kasa ke abu garin ta ma ko kaka haka kuma nuna an makarar city din take na kasa abin da aka yi na gimshi kai na gani gani ya kare mu babba garin ta kenan mutum he dai huskanto wajen kwaran he ka huskanto wajen ta kaba ta ko da baganin ta kenan he ka huskanto inda take ya ce nan sai da ya hau ya kalli ka'aba fastaqbala al-qiblata fawahada Allah wa kabbara ya kadaita Allah ya girmama Allah nan maganar kada ta Allah da girmama Allah wai ba wani kalma bace ta Allah ka bar la ilaha ba a ga lafazin da yayi a cikin shi yake da kada ta Allah da girmama Allah yace la ilaha illa Allah wahda la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda da ya karanta wannan kuma ya addu'a ya roƙi Allah ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya sake maidawa ya ce sun mada'a bai na zalika misal haza salata marat kina wannan addu'a ya sake yin ta in yi ɗaya ya yi addu'a kuma ya sake la ilaha illallah wahada la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا الدعاء يا الدعاء الدعاء الدعاء يساكي متى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كما يا الدعاء الدعاء haka su uku ya kan safa iya kallon wajen ka'aba nan addu'a ka kenan a nan misali aka ce addu'a kenan ka roƙi Allah abin da kake so a wajen shi kowata an kai ka yi addu'a ka abin da kake so babu addu'a kaza na kayyade a wannan wurin duk akan ba ala zai wahala haya ce manasik alhaji don ko akwai mutum ibada ta aikin haji kuma aka cika littayi da addu'o'i da addu'o'i ba su ma da tujmahi ba su ma da asali mai yawansu saboda addu'o'i kaɗan ne aka keɓance wanda ake aka annabi ya ayyana su ba su da wani addu'o'i na musamman a ce kaza ne annabi ta yi wa'annan kun da aka ambata kuma ka yi addu'a da abin da kake so shikenan komai kana iya yana da bukatunka ya ce haka ya yi a kan safa mun ce a can da kenan dutse ne a bayyane ko a yanzu gangara ce akwai hawa ko yanzu sun manazala ila marwa da ya kare wannan addu'a a kan safa sai ya sabka kuma ce gangara ya sabko ya nihi marwa la ilaha illallah wahada ana yace fasar ayawa adal la ilaha illallah wahada babu abin bauta da gaskiya ko da cancanta sai Allah shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya lahul mulk mulki gaba ɗaya na Allah ne walahul hamd Allah shi yake da haƙƙin godiya shi cancanta a gode mishi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komi la ilaha illallah wahada babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'adahu Allah ya zartar da alƙawalin da ya yi na taimakon manzon shi ya zartar da ya zartar ya cika alƙawalin shi ya zartar da alƙawalin shi wa nasara abdahu ya taimaki bawan shi wa hazzama al-ahzaba wahada ya watsa rundunonin kahore shi kadai mana Allah nan abin da ya shahara ahzab gazatul ahzab suratul ahzab ko abin da ya wakana na shekara ta biyar bayan badar bayan uhud sun sake yunkura a yi zama guda kowa ya huta mashirkai su huta da musulunci duk da rashin haɗin kansu suka haɗa ga gama aka saba a yanzu kan musulunci za ga kasashen duniya kan 'yan demokuraɗiyya kan 'yan kwamnisancin kan musulunci za su haɗuwa kan a rushe addini sai gamuwa duk da zaɓanin su na ƙi da su amma kan a rushe addini ko a yanzu za ka sai gamuwa a rushe addini da yake wannan iya cikin har haka ciki duniya take ciki har yau ba su saba kan haka nan to tun da yake abin kenan su a musulunci ne anan ya ka haɗe da ƙwarishawa da su mutanen madina da gatafan da yahudawa duk aka haɗin kai a zo a zama guda haka aka yi kuma aka samu haɗin kai kan haka aka zo aka wa madina zobe shi ne suka samu labarin kayan su zo musulmi suka samu shawara ta ta salman ce shi da bai tabbata na magana an zo an handak an yi yanzu a yi bangaren za su shigo ta bangaren da babu dutse aka zo aka yi babban gada wadda annabi kashi ya aikin a ciki an yi abin da yawa da san tarihin dai ya wakana an zo an yi gada wadda mutum ba zai iya doki bai ketarawa ko mutum ba zai iya ba haka kayan shiga za'imin illa da ya ce ya gangara ya fita ta can aka yi wani makariya ne shi ne a zato wannan taro da aka na kungiyoyin kahurai gaskiya a wancan zamani musulmi ba su da yawan kokarin da nake na madda na kayan aiki na tunkara wa'annan kahurai sun yawa duk wani bangare na ƙarya ga mu wajen an sanar mutum dubu goma sha biyu na wannan abin ya ba musulmi horo amma ga abin da aka yi ƙarshe dai bayan annabi sallam iya cikin ma aiki iya cikin aiki wanda aikin ana ce kwarai Allah labarin cewa musulmi an musu girgiza girgiza mai ƙari ko wannan abin sananne kan abin wanda tsoro ya kama kowa eh an tsoro ana ga alama daga na ha musulmin sai ku shige na gama an gama balle mana hukai annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin aiki ya an zo wani wuri wani dutse ya kasa wasuwa a lokacin an ce iya da shi iya jin yunwa cikin shi a dalmi da dutse ya ya dalmi cikin shi kasan cikin an hana yunwa ka dalmi karan ya rage kururruka da gina yunwa mu annabi musan shi ba da mun ba mu yunwa irin waccan nan nan anan da asa da asa ma annabi cikin mu wanda kwana ku fito ba tafi asa annan cikin mu wanda kwana ku fito abinci ba so a can ya kwanaki to ciki wani kan kwanakin ƙara ki ƙururu ya sha maka da ƙara to ya sa aka ɗarme wani abu wani hama asa ɗin dutse a ɗarme shi ya ɗan shuru hanjin kiran bai yawo da yawa an ɗarme shi haka suke a da annabi ya cikin wannan hali na ciki a ɗarme aka an zo nuna sula an zo an kasa je ku kuma ni digal ya amshi digal ina a gwada mishi ya je amsa ya buga iya buga dutse ya walƙiya bulan ko daga aka hasken hasken walƙiya ya ce allahu akbar ya ce allah ya gwada muka tangun kisra a lokacin kamar ka ce an gwada muka za mu mallaki mai zan blanche a wancan zamanin muna haukai suna geyi ku ji shi wai mun kasa zuwa kashi kashi ka kasa tsoron gaje wai ka ce zaka cika tangun kisra lafiya da shi sun muna haukai suke ji kamar ya bai tatsin ne kunan ya kama kunan za a halaka kunan ya kama za a halaka mu ya buga ta biyu ya dutse ya bare ya walƙiya ya ci Allahu akbar an gura maka tangun kaisar dole iya cikin bushara cewa zan mallake shi zan mulki wani wuraren ya buga ta uku ya kara ta an gudan birnin sana'a an san zamanin da yake a yanzu ka ce maison blanche kremlin elysee ta france eh haka suke a wancan zamanin a duniya wancan ta zaman kawar bishara ce su masu imani suna samun nutsuwa da bishara amma munafuta su ce kai yalle shi ban sai halaka da mun ne mun kasu da kashi da wutsari ba to ana halin kenan to wannan anan magana yaki ba taso ba magana abuga shine huzaifa nake ba cikin sa ke ban labari din ya ga ya kutanta maka halin tsoron da aka shiga ana cikin wannan halin ga sanyi ga tsoruwar ya mutane ta nan manzo Allah ya cikin dare ta iya sallah iya roƙon Allah iya neman nasara sai sai annabi ya cigiya wa zai tashi ya je cikin wannan tawaga ta kahurai ya kamun labari yana sakamakon aljanna shuru ba zai faci ba wanda ya magana kuma ana shi kuma wa zai tashi ya je cikin wannan tawaga ta kahurai ya zo min da labarin yan aljanna ya ce shuru wanda ba wanda motsa yin zai bai kawo hadisin kan wani mai cewa ka ima da dana ka annaba ya ce gode mala da kai imani yanzu kai don suka annaba su imani ba ya kame halin da aka shiga shi shiga labarin abin da aka shiga annabi san ka annabi yana ta Allah tun da Allah ya kiya maka fitina ka gode ma Allah har ke cikin musulmi musulmi yanzu ba sai ba ki kawo labarin ya ce da na uku ba wanda ya amsa wata Huzaifa ya kira shi ce dole na amsa tana kawo sauran Huzaifa ce dole na amsa dole na amsa ce dan ban nan ya dole an kawo sauran na taso ce tashi ka tahi can cikin wannan wannan kawuran ka je ka samu labarin halin da ake ciki amma kuma kaka taba kowa ko me kaga wata banza ka taba kurin ka je ka kamun labarin halin da ake ciki yace san ya yawa da kuma ya hince ya dora mani yana ji kamar cikin gumi kilmakin ta canza ya ji kun gumi rus yace na kama hanya na je ya ce da na je anada ce ya ga abu sufiyan ya bude baya shan wuta ya ce ga kun ga banza kudan kashe banza ce ja kun kashe zan yi to amma annabi ya ce kan taba kowa shi ta wani abun amma ga ta kudan a tabbasan kashe shikenan daga baya a takaice dai anan bai ba na abu zan isa ce dogo a takaice dai muna maganar halin tsoro da shiga a wannan hali ne Allah subhanahu wata'ala da ya dawo ba annabi labari ina dawowa ana ɗauke da rigar sanyi ya kuma kamar da sanyi ya kuma kamar da a takaice da anan menene almuhimmikin maganar cewa an sami jarrabawa kuma ba yanzu a wannan halin ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko da iska duk da hikimar Allah cikin wani halin tashin hankalin Allah ya sama wani kuma imani a cikin kawaran nu'aym bin mas'ud anan shi kuma ya imani cikin wani lokacin da wani ke kafurcewa ita ƙarar muna hujji shi ya lokacin imani cikin tashin hankalin imani cikin dare na babu yanzu isko an tiyar sullai wala na imani na musulunta ya kalmar shahada cikin daren cikin tashin hankalin wannan kuma zai mai tambaya da sullai me zan yi me zan ma addini wata gudunmuwa zai kawo ya ce kaje nu'am da ya ke ɗayan dara ne kaje da ya ke ɗayan dara ne kaje kaje abin za ka iya kuma aka bashi dama je abin zai kulla kulla shi shi ne koma cikin su ba san baya imani ya jarin tawaga ta yahudawa ya kawo musu magana cikin wanda cikin tsira ya ce kai na samu labari shawa sun yi nadama wani yakin suka muhammad suna tsoron suna tsoron ka aje mana ina gudun su tsere su bar ku kun ku kun ku ya kun muku ya shi in suka bar ku muku ya shi na ga sun shawara za su tsere ma zan ba ku shawara ku je ku ce su ba ku mutum goma bangaren su a cikin himarku don kasa yaudare ku su ba ku mutum goma su a cikin tawagar ku don kuma su tsirgin kuna kenan ba ta bayar kenan su tsaye su tun sun kama mutum goma su tsaye su kenan ba su tsaye ba kenan tun da wanda ba da ba su tsaye ba su kama mutum goma kuma su haka nan cikin da gama haka nan ya kewa kuma cikin wajen ƙurashawa ya ce na samu labari yahuda sai wata ƙulla-ƙulla za su amshi mutum goma a cikin ku su kashe yanzu ya haɗe ƙulla garin Allah na wayewa sai ga tawaga ta ta Yahudawa sai suka kore shawa mu gaskiya muna tsoron ka aje a ta muna so gaba mutumin ku goma garanti a cikin mu dan ka dan ka kuke maka muna samu samu tsokan haka nan sai su rashawa ne kai kalli wannan rashawa kenan magana da aka yi musu kenan gaskiya ce kenan abinda aka wasu labari cikin dare a kenan kushe makamu ko su ce bin badawa su su su bada su kuma su ce a kenan gaskiya na tsere kenan kenan na tsere kenan kenan gaskiya na tsere to wani abin kenan daga na samu rashin shiri daga na ka samu rashin rashin yardar juna kenan kowa za kuma na wuce abin suna cikin wani halin ne yanzu kenan ba magana kai hari yanzu neman kowa bai dan wani ba ana cikin halin Allah ya ka iska kur guguwa take kadawa cikin dauke hema tana da sanyi fafafafu to lokacin da su yahuda sun san labarin ada san muda Allah azaba da Allah ya ta ta iska sun tsaya sun tsaron ka iska ho ko ko wata tsaya kai aka aka Allah watsa su tana ta kenan Allah shi ya watsa rundunar shi kadai ba wanda shiga cikin magana ko ka falla ko falla ba mulki tara Allah ya dake musulmai yakin da Allah shi da annabi annabi kuma ta bishara suka tsere sai manzo Allah ya ce musu sahabbai dan ga zo dan ga zo na badal yau daga yau Quraysh sun ka sun kara sun kara kaman hari daga yau ba su kara kaman hari igiya sahabbai kowa ji daga yau ba su kara kaman hari kuma haka akai sai da akai musu hari tun daga su kara kaman Madina ne ba tun daga shekara shekara ta biyar kenan muna magana kenan nan shine ma'anar ke wannan aya ta kace wa hazam ahzab wa hada Allah shi kadai ya watsa rundunoyin kafirai kenan la ilaha illallah wannan da ce dake kan safa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu baba ummuta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulk mulki ya tabbata ga Allah wa lahul hamd godiya ta tabbata ga Allah huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi la ilaha illa Allah wahda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'adahu ya zartar da alƙawarin da yi wa nasara abdahu ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzab wahda ya watsa kungiyoyin kawuri shi kadai summa da'a baina zalik kuma ya addu'a tsakanin wannan addu'a zuwa ta biyu haka haisu uku qala mithla hadha thalatha haka ya aikata su uku summa nazala ila almarwa ya sabaka zuwa kuma ya nihi marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batn wadi sa'a hatta sa'idata masha hatta ata almarwa nan iya tahiya ta sabko daga kan marwa daga safa ya nihi marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batn wadi lokacin da kawahuwan shi guda biyu suka tabbata cikin wannan kwari a can da tsakanin safa da marwa akwai wani gangare akwai wani kwari can da lokacin babu aiki idan na yanzu to amma a yanzu an yi alama an sa wani abu tsanwa fantir tsanwa da wata wutula tsanwa kana ganowa daidai wurin an mai alama ko da babu wancan abin amma za ka gano in ka zo daidai wurin gudugudun akwai alama tsanwa hutula kuma akwai fantir tsanwa a wurin wani ne ka za ka gudu-gudu haka wucewar kuma akwai wurin da ake wucewa kenan iya da limit nan zuwa can ken daidai wannan wurin yake annabi kenan da ya zo daidai nan ya shigo cikin wannan kwarin sai ya gudu shin sa'a sai ya gudu gudu ya sassaka iya sassaka daga nan hatta atal marwa har ya je marwa a ba kai hatta da sai da ta da ya gangaro mutan wadi ko hatta da sai da ta da ya huta daga tudun kenan ya haukan tudu kuma ya huce tudun kuma anan masha sai rinka tahiya ta yau da kullum kida wuri na ganin zuwa nan ya rinka tahiya a tahiyar da yake hatta a talmarwa har ya kai marwa da ya kai marwa ya ce fa fa'ala ala almarwa ta kama fa'ala ala safa nan yanda yayi akan safa nan ma marwa haka yi ba ya sai abin da kenan ya huskanci ka'aba yayi kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنجز وعده ونصر عبده وهذا من أحزاب وحده وانا الدعاء يي كما يا الدعاء يا الدعاء يساك ميمي تاتا يدس أكو يا الدعاء ميمي تاتا ينديد كان صفا هكا يا مروة يا كلن كعب كما ينجي كنا هنا كنا كلن كعب هيك حسكن تودي وجن كعب كون كيا الدعاء كا haka yayi akan marwa fa fa'ala ala marwa kama fa'ala ala safa haka yayi akan marwa kamar yanda yayi akan safa haka hatta idza kana akhir tawafi ala marwa he zaman to karshen tawafin shi kai da kawa da yake ya kare akan marwa ya hora daga safa ya kare akan marwa wannan shine abin da ya wakana na menene kenan misali ga safa ga marwa dama da hagu ya hara akan safa in ya zo marwa ya yi ɗaya in ya koma safa biyu in ya koma marwa uku in ya koma safa hudu in ya koma marwa biyar in ya koma safa shidda in ya zo marwa bakwai kenan iya fara akan safa ida a marwa sabanin mushkilar ake samu a yau ganin cunkoson mutane sai saudiya suka yi wani aiki ya aka yi ale eritur zuwa zawa nan zuwa ba sa gamuwa da masu zawa ta iya rage cunkoso to wannan abin da aka yi tun da kamar kewaya ce an gajen yaka kewayo ka zo sai da yawa daga cikin musamman aikin hajji jahilai sai suke yadda suka yi kewaya tawafi a ka'aba sai suke tsammani nan ma he an ji daga safa an zo marwa he an koma aka daya he su yi dubul kuma mutum ya gaji jina ya gaji dan abu ne kuma yawan gaske wahala gare shi safa to wani a wajen shi daga safa in ya zo marwa in ya kewo ya koma safa ya daya suke da sayi shi kuma dubul abu ne ya dauka kan daya da yawa ka zaka sun sun wahala akan safa dole ki zo aikin hajji bai tambaya haka zama haka za su ga ka sha wahala ko magana safa to kenan shi kuma tsarin kun daga safa an ka zo marwa daya kurin an kai ale daya retur biyu zuwa daya zawa biyu haka ka har a safa ka ida amarwa haka tsarin yake shi ne ya ce a nan to yake ta faƙala a nan salam ya ce musu lau an ni taƙabaltu min amari masta da bart lam asukul hadaya wa ja'altuwa umara faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyuhil wa laj'alha umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai lau an sakarta min amari abinda na hango na al'amari na na aikin haji masu da barta abinda na hango na samu daga baya ko abinda ya zo min daga baya inda da harko ya zo mini na masu kula hadaya ban koro hadaya ba saboda wanda ya koro hadaya bai iya warware haramin aikin haji sai ya yi tawafi sai ya ida komai aikin haji gaba daya bai warwarewa ya umara to shi kuma ya daga ya koro hadaya ya zo da ita to shi take nan ta duk wanda bai zo da hadaya ba ya warware ko wani haji kai he ta koma umara in kai tawafinka kai sa'ayi kurin he kai aski umara ta kare he ka hudda kanka kai jira Allah kai ka takwas ga wata na huta mina wannan shi umara duk aiki ne in ya yawa a guda kurin da ka zo makka kurin ka shigo makka kurin abin da za ka yi kurin ka yi tawafi kewaya bakwai ka yi sallaka raka'a biyu ka je ka sha zanzan ka zo wajen asawar ka sa ka taba shi ya ka nisa fakurin an gaji sa fakurin kai kewaya bakwai ka ta kare kurin ya aski shi ki nan ta kare kurin ka ji gida ka yi ta zaman ka in kwana nawa zai a makka kana jiran allah kai ka takwasa ka wata yau tarwiya ya a huta kenan zuwa aikin hajji kuma sabo shi kuma wanda ganin kake ne da inda kake a gidanka ko daga gidanka ko ka shiga mota ita labbaka lahum hajjan shikenan amma wanda yake da kirani wanda yake haji bicire ba tun wannan niyya da daga can wajen miƙati iya nan cikin harami duk abin da yake kamar cikin aikin haji yake amma shi wancan mai wanda ya zo ya umara kare in kana mata kamar kana gida ne ko da mataka ne ko mai kana iya da mataka ba abin baka wani kanki ko ɗaya na harami shi na shi da ɗan huda da aka yi to wannan kenan haka tsarin yake to shi sai ya ce shi ma don abin ya wa sahabbai yauni ba saba ba mutum ya ne haji a ce mata umara kuma su musamman umara ba cikin aiki lokacin aikin haji ya yi ta kurin haji kurin ba san da ita ma yanzu ka ne haji a ce kawarware ya ce to ni ma abin da samu daga baya kuma san mun lati kwanar hawa ko in wala wahan yuha ya ce shi ma abin da samu daga baya inda da kuɗi da shi shi ma da bai kurin hadiyar ba kenan shi ma da ya zo haka dan ya aikin umara aji in wani dunin a daya ne yanzu na aka samu hadaya ma kai kai cikin kar ana tsare ka kama a wakai ana kakare ku a mota cikin kar ina za ka samu dama koro dabba ma yanzu idan dan garin mu saudiya yanzu yana magana mu da an zo na magana ba mu cikin ta dama ta magana koro hadaya na maza kanta kenan yace shi ma dan ba dan ya koro hadaya ba yan ba dan ba ya koro hadaya yace shi ma ke inda san da haka da bai koro hadaya ba yace waja'altu umara da he in sanya haji na ta kuma umara ya ce da haka faman kana minkum lasa ma'au hadiyun duk wanda yake a cikin ku bai koro hadaya ba faluhil ya warware hajin shi daga tawafin da sa'ayi wala ja'alha umratan sai mai da hajin sa koma umara fa qama suraqat bin ju'sham ga suraqat bin malik bin ju'sham fa qala ya rasulullah ali amina hada amn al abad amn al abad فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت الأمرة في الحج دخلت الأمرة في الحج yace da ya annabi wannan magana sai shirakat ibn malik ibn jusham sai tashi ta ya rasulullah wannan mas'ala ta mutum ya dauko niyyar haji ya maida ta umara ya ruware haji ta kuma umara daga bana ne daga bana ne an kare shi ne ce al'amina hada amal abad daga bana kuku ha abada ne ha kullun ne mutum zai yi haka nan sai jin haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shafakar annabi yasa ya tsun shi yasa ya tsun shi wata cikin wata haka ya gama tsun haka yasa ya tsun shi guda biyar wata cikin wata da ya hada ya tsun shi ya gama su kenan sai ya ce haji ta shiga cikin umara kai yadda wannan ya tsun suka shiga cikin junan su suka cakule ko to haka aka sa haji cikin umara ko umara ta shiga cikin haji yeso biyu umara ta shiga cikin haji kuma ce la kinan baba na kaɗai ba bal li abad abad li abad abad li abad abad yace baba na kaɗai ba bal ki ba magana bal ashi ashi ashi ce li amin haza am li abad yace a baba na kaɗai ba li abadin abad har abadan abada har abadan abada kenan har tashin kiyama kana iya ɗauko niyyar haji ka warware ka yi in kai umara ka shiɗe irin masu ba a cikin jahilci su ɗauko ne haji don man yawa da zai an ba da karatu kwarai ba wurin miƙati ko wata kalaba kalaman hajjan su musamman ba da magana umara he an zo a ce a hanya ya yi niyyar haji ba umara bai ya za a yi kuma shi kenan a ce in yi umara kun shi kenan ya ƙare ko bai niyyar umara ba a can wajen miƙatin shi ko ne hajin ya yi shi kenan ta alaji an ka zo a koya mace an ka zo ka tsawa fi kasa a yi ko in ka warware ka hanka Allah kai mata ga wata an za a mutu haka za a gaya mishi ya ce nan kenan hadisin jabirin da muke ci gaba ya ce wa kadima aliyu min al-yaman bi budrin nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada fatimata radiyallahu anha mimman hal wa labisat thiyaban sabiqa wa katahalat fa ankara dhalika alaiha fa qalat inna abi amarani bi hadha sayyidina ali radiyallahu anhu ya tun da mun ce kalma da aka saba sai dana ya ce ya ce sai dana ali ya ce karamar lawaje hukum an ce wannan iya cikin wata aƙida da yan shi'a saka so kuma ahlus sunna ta iya cikin aƙida yan shi'a saka so kuma ahlus sunna kalma sai dana ali ya ce karamar lawaje hukum wannan bai cikin malaman sunna ba samun ce haka ba ya saka amma karantar magabata ali yanda aka ce ma abubakar umar usman ali radiyallahu anhu shi ma radiyallahu anhu ne ya cikin wannan hanya ta hiƙi ta alaƙar su an ce abinda yake sunna aqidar sunna jama'a suna kiran Ali radiyallahu anhu karmal karmal lawan shahu daga baya ta shigo take yawo ta aka sayar da yake yi amma kurin shi ma Ali radiyallahu anhu ne radiyallahu anhu ne kamar da ake ga ma Abubakar da Umar Usman da Ali radiyallahu anhu kenan sayyidina Ali radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu lokacin da ya gashi ya zo daga Yaman lokacin annabi ya zo haji shi an hake shi Yaman to daga Yaman ya so annabi wasu raƙumma na hadaya ya zo da su annabi kun shi ma ya zo da wasu an ce a takace wajen taguwa ɗari annabi kawo ya yanka hadaya ɗari ya zo da su a gama ɗari kenan ya zo da taguwa na annabi zama ya samu fatima fajir fatima ta radala anha mai man halla a halin da ya zo ya samu fatima tana cikin waɗanda suka warware hajji ta koma umara kenan ita ta kuna daya ba ita ma sai ta warware ali bisan da haka ba yesu kun fada ma ce wala bisan siyaban sabiga ta sa tuha mai ado ya ce mai kular na san amata rini kenan kan ado ne ta cashe ta ango ta cashe cikin kanta mai ado masu kyau wakata ta sa kwalli fa an kar zalika alayya ali inkarin ya wada ya za a yi ki shiga haka wani halin kina cikin aikin hajjin ya dai magana kan abun ya kare hudun shi faƙalat ina abi amara ni bi haza baba na ce in yi baba na yi mun umarnin hakan eh baba na yi mun umarnin hakan eh baba na yi mun umarnin hakan wannan kenan ta yi da umarni domin ai annabi ya ce musulman dole bai kora hada ya ba ruwa ko ita ma ta bani umarnin kenan sai ta warware fakana ali ya kula bil iraq nan kenan mai baka labari baka labari sai na ali iya ba su labari lokacin da ke yana kun sai da almahi zaman zaman kufayi a ce ma zaman shi na khalifancin shi ba bai zana madina ba ali dan an samu wani fitina da aka samu ta kashe usman zaman madina ya kasa ya kasa yiwa a kufa kuma a zaman shi kasa iraq ta ta iraq iya zaman lokacin nan iya can ne ke ba su labarin wani abun yace lokacin da aka yi wannan abin ya faru alikice musu fazahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala fatimata lillazi sana'at mustaftin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma zakat an alice sai na tai wajen annabi kiran ta bace da adam ce ta ko ta ce baba na ce ita sai na tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce me a ce muharrishan ala fatima dan in je in sari fatima tarish kamar nan in sa a mata fada na je in saru hadama mu harshen fatima in saru hadama akan abin da ta aikata na ta yi kwalliya ta sa kaza kaza ta sa kwalli duka na je dan ba dan ba ga annaba abin ta yi shi da ma'ana a ce ma ce muharrishin nan kamar ce a Hausa ko in sare ta kidan ka kawai lai mutum wani abu da ya dan dan a mai hada kan abin da yi ki na je in ba saru fatima ga abin da ta yi kuma in tambayi nan sa manzon sallallahu alaihi wasallam kan abin da ta hudu fi ma zakarta anu abin da ta ba labarin cewa shi ce ai shi in tambaye shi kan wannan magana yau shi aka wuza a warware haji a cikin aikin haji mutum ya warware ya dauko niyya daga can mikati ya zo aikin haji ya ce wata kwalliya su ba san naka ba a cikin aikin haji lokacin haji ayi umara ba san naka ba a san naka ne shi alhaji ya tambaya kenan ga annabi sallama ga abin da fatima ta yi wa yanzu anan faqal sai manzo Allah cin ali sadaqat sadaqat ta yi gaskiya ta yi gaskiya abin ta gaya maka haka aka gina ni na mata wannan umarni ta yi gaskiya kan labarin da ta baka yanzu kuma sai ke wa tambaya da ke ali ya hoto daga yaman bai san ba wata irin niyya aka yi shi zanen ya tambaye shi wannan shi ya yi ifradin ya yi kirani ya dauko ya ke tambaya ali ma za a kulta hina faratar hajja mai kawai lokacin da kai niyya haji mai kawai kai mutum niyya kai tun da lokacin shi ya yaman ba ta na na bakon zai hoto tare daga madina shi ya yaman kiran ba ta raka hoto ba to yanzu kai wata irin niyya kai daga zuwa haji wata niyya kai qal qult allahumma inni uhillu bi ma ahalla bi rasuluk saka sake ba yace lokacin da da sa abu ya cikin ruwa sa mun zai ba kun ce abin da nayi wajen niyyata sai ne ya Allah na dauki niyyar abin da manzon ka ya dauki niyya kan shi ke da abin da kai niyya shine ne niyya ne ma da abin da mazala ya niyya shi ma shine niyya ke nan kuntu da guda su yace haka ne qal yace fa inna maqil hadaya fala tahil tunda kenan muna tare da hadaya kenan za kakka warware haraminka aliya ka hadaya na bazurta kuma annabi ce aliya musharaka da cikin hadaya shi yanzu ne duka sun hadiya kenan kenan da Allah annabi bawan da bawan kenan bawan zai warware Allah bai warware wa annabi bai warware ba tunda ba ba abin da ya zuru shi qal Ali ke cewa fi jabir ke cewa fakana jama'a man jabir ce qal fakana jama'atul hadi alladhi qadima bi ali min yaman wallazi ata bi nabi sallallahu alaihi wasallam mi'a aka gama raqumma taron raqumma hadi da ali zuru ta daga yaman da manzan Allah ya kawo za su kai raƙumi ɗari fahallan nasu kulluhum wa ƙasaru illan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ul hadi wa man kana ma'ul hadi anan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kenan sauran mutane suka warware suka warware niyyar su ta ta haji suka maida ta umara suka yi aski suka yi sai amma banda banda annabi sallallahu alaihi ke manzan Allah da sauran mutane wanda suka zo da hadaya ke da manzan Allah da duk wanda zo da hadaya su ba su warware ba suna nan cikin harami tun da suka zo naga sun zo ne biyar ga wata ko na hudu ga wata hudu ga wata na gana wannan ne ko na zulqa'ada zaman da suka yi haka suka zamna har takwas ga wata a ai sun zo zai ta suka zo sun mutu ta kara san kwana shida alama ko san kwana biyar kai zulhijja ana ga hudu da shi ne ko eh kwana tara ne muka sai kwana tara suka yi ƙarshen zulhijja sun zo ka sun zo ƙarshen zulhijja suka zo suka zo nan makka na ga hudu ga wata na zulhijja ne duk da sai kwana tara suka yi hanya daga makka zuwa daga madina zuwa makka kwana tara suka sa kwana tara suka yi kuma a nan zaman ke suka zama tun a ce sun yi sun hudu ga wata ko kenan sun tsaya takwas kenan kwana hudu kenan ba wannan kwana hudu suka yi a garin makka kuma ta aka huta yau tarwiya ya ce falamma kana yau tarwiya tawajjahu ila mina lokacin da ranar tarwiya kenan takwas ga wata kan tarwiya da wancan zamani ana kamar zaman guzurin ruwa da kowa tattalin ruwan shi da wancan zamanin babu ruwa a mina babu ruwa a arfa in ne yanzu aka samu yanzu ka ne ka guzurin ruwanka raƙo mai sha ƙoshi don ka haka shi ruwa kai ka ɗan guzurin ruwanka rike yanzu za ka ɗan sha wani kwanakin sai ta yi mutar yawon daga tattalin ruwa a wancan zamanin a wancan lokacin sai a kenan sai kenan ana wani aikin ran takwas ga wata ana gobe arfa kenan ranar tarwiya fa ahallu bil hajj yace tawajjuh ila mina kenan yawm falamma kana yawm tarwiya tawajjuh ila mina ranar takwas ga wata sai suka nemi na kuma kenan aka tashi kuma da sai daga daga nan makka aka nihi mina fa ahlu bil hajj anan kahin suta ko inda ke saka irminiya labbaika lahum hajjan wanda da ya warware mai kiran ko fira da mun ya cikin gashi wanda zo da hadari shi ya cikin da mun ne shi wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bihim az-zuhra wal 'asra wal maghrib wal isha wal fajr annabi shi ma ya hau da sauran jama'a aka ta mina amina ya sallaci a zuhur da la'asar da magariba da isha kuma washe gari sallah asuba ta tara ga wata yanzu garin allah ya waye yau tara ga wata rahawan arfa a nan ta sun makasa kalilan hatta tal'atar shams ya dan jima bayan rana ta hudu har rana ta hudu ta bayyana وأمر بقبة من شعر yace wannan ya umarnin kinara ta hudu ya umarnin a buga mishi wata kubba ta gashi kenan ta hata mai gashi a buga mai wannan kubba mace yan rumwa yan mace rumwa ka ta ko kubba rumwa ko ya ka ta gadawa yan rumwa dai kurin aka mishi ta aka buga wannan ruwa a namira namira wuri ne gab da iyaka ta ba cikin bai cikin arfa iya cikin iyaka da ta arfa gab da arfa yake a nan aka buga mishi ruwan shi nan kalmar waccan ce ta adarafkin takin ce ta kasa faduwa da annakin ya ce hudu ya sha wala kaskace an gane ma'ana magana dai yanzu a buga mishi kubba yasa a buga mai kubba a daidai namira فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشق قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام ina ga masu littayi ina ga magana wanda ya san masalai kenan abun ina wannan takin da na sanar yake wani bata duwa ne in ta tsaya kullum bata duwa kullum yana ce abun ya tauri gaba daya kenan dan an gane magana da kullum an gane magana da kullum bai littayi zai diwa da wurin malamin magana a Hausa kullum za a buga yayi umarni a buga mishi wannan ruwa a namira shikenan zan harbin harbin haka bai zawa ne kullum zan ta hudu ya ce wala kullum da kun gane shikenan eh kin za a buga mai kubba ta gashi za a buga ta a namira a nan daga nan kenan annabi da tashi daga mina sai ya kama hanya shi ta fasar rasul salama wala tushiku quraish illa anna waqifu inda mashal haram da ya huto daga mina su qurayshawa ba mai kokontan shi annabi sallallahu alaihi wasallam waqifu inda mashal haram zai tsaya mai mashal haram muzdalifa da yake an ka huto daga daga makka za ka fara zawa mina an ka zo mina he ka shiga muzdalifa tukun gaji arfa kenan muzdalifa tana tsakanin mina da arfa ke dole wanda za shi arfa ya biyo ta muzdalifa dole dole ka biyo dole ka biyo dole ka biyo to su adatan kwarai shawa zama can ku dama hajji dama akwai shi dama aikin hajji kai musulunci dama akwai shi manzala ya zo ne ya mai da aikin hajji kan sunna kan hanya tsabanin nan da ka bata abin kwarai shawa shirka ka bata abin ya zo mai da abin yadda ibrahim ya kawo abin kenan a dama suna zawa aikin haji amma matsala ƙoreshawa aka ba aikin haji da sauran al'ummomi su ƙoreshawa ba su hauce muzdalifa da kusan arfa bata cikin bata cikin harami arfa bata cikin harami na na makka ta wuta cin harami dan harami daga bangaren bangaren can gabi huce in kilo kilo kadan ne kilo shi ne kadan ne ya taka ce kenan bata bata cikin harami sai su fita kenan su ahal haram qurayshawa ya za a yi mota daga cikin harami su ta haka ta aqida su ra'ayi ne kun suka su kasa kenan qurayshawa zuwa haji su bi su zuwa arfa sai sauran musulmi sauran jama'a ko a can ta jahiliya ma a lokacin jahiliya ma ba musulunci ba lokacin jahiliya sai da sauran al'ummomi su ta yi hilin arfa amma duk dan dan ba qurayshi iya nan cikin muzdalifa bai wuce bai wuce muzdalifa haka suke aqida su to su a wajen su manzala da yazo shi ma nan zai tsaya zai tsaya a mamashin haram kina muzdalifa bai wuce arfa haka suka dauka shine ce maka fasar rasul sallama wala tashku quraish illa ana waqif inda mashi haram masa annabi ya kama hanya daga mina quraish ba sa kokonta manzon zai tsaya a mashi haram kama kana ta quraish ta sanan fil jahiliya kamar da quraish suke a lokacin jahiliya suke tsayawa nan ana zawa wannan wurin fa ajaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata'arfa fa wajada qubbata qad duribat lahu bi namira annabi da yazo kullun sai ya huce hezarci iya zawa muzulufa ya keta muzulufa ya huce shine fajaza ya keta muzulufa gaba daya ya huce hatta ata arfa sai da yazo arfa sai da kwace gaba da arfa iya zawa fawajar kubba ta durbat ya samu wannan kubba runwa da sa a mishi an mai runwa a bakin arfa a wurin namira fa nazala biha hatta idza zaghat shams amara bil qasawa faruhilat lahu fata batana wadi fa khataba nas kenan da yazo an buga wannan runwa a namira fa nazala biha a wannan runwa ya sabka ya tsaya anan ya sabka wannan runwa ta aka mishi iya nan hatta zakat shams hada rana ta karkata kenan lokacin azhur ya shiga amara bil qasawa ta goshi qasawa ya sa faruhilat lahu aka sa mata sirti aka dora sirti kuma ya hau fata batan wadi ya je daidai cikin wannan kwarin na namira an ce wuri da gab da arfa na ya je sabka a nan kuma fakataban nasa yawa mutane hutuba na don hutuba da wuya ta yi don lokacin namu ya zo gab kuma lokaci ya yi a takace الله كريم تتسم إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته